sun shahara ne saboda wannan ba ma'auni bane kawai dan ka shahara sai ka sa sai ka kai dinki ka sa babbar riga ka sa hula kamar dan siyasa sai ka fito ka ce ai kaza ne ai kaza ne kaza ne to mu addinin mu Allah ka shi da bakin wani mara hujja ba Allah ka shi da wannan ba ba mu da sakircin da sai sai sai kun faɗa mana wannan shi wannan yake nuna ku yi karatu sosai in ba kai karatu ba sai wanda bai kai ka zai wasa da hankalinka kawai don ka samu ɗinka shadda ko ɗinka shadda ko ka zo ka ce wai kaza ne ai muna tare da Iran to Allah ya sa a kabari da lahira kuna tare da su Allah ya sa muku Allah Allah shika muku buri kamar yadda malaman sunna sun ce duk wanda ya ce ba za a ga Allah gobe kiyama ba to Allah ya sa wato bukatan sa ta biya to kuma idan wannan tarayyan ku ta akida ce ko ta fahimta ko ta siyasa ko ta menene kuna hallaka mutane kuna ainihin taimakon shi'a akan musulmi saboda kamar kula shi a ne campaign cewa a zo a bar sunna a koma can to Allah ya biya muku bukatun ku na tarayyan ku da su saboda haka wannan ba daukaka ga ala sunna ba ci gaban Iran ta fiskar makamai na kare dangi ta fiskar soja siyasa tattalin arziki wannan baya nuna ci gaba ga ahlus sunna ko da Iran ta ci gaba ahlus sunna da ci gaba ba za su bi ku su karkashe ko ina yanzu misali zazzaki ai sun ya nuna musu shi zai karbi gwamnatin Najeriya zuwa shekara kaza da bai karba ba ba sa son ganin shi ko da ya je Iraki ba sa son ganin shi sun dauke shi makaryaci jahili haka Iran suka dauke shi da zazzaki ya karbi gwamnati wani daga cikin mabiyansa ya zama shugaban kasa Iran za ta ba su makami ko ba za ta ba su ba idan ta ba su suwa za su kashe tunda babu gwamnati suna gwamnati wa za su kashe kuma lokacin za su ba ku dama ku tura wakilai za su haɗa kai da ɗariƙa su haɗa kai da ainihin ɗan tatsini da sauran mutane su kashe mu mu za su kashe mu amma yanzu da Allah ya wulakanta su Allah ya ƙara wulakanta su ba mu samu sauki ba ai mun samu sauki duk wayannan mafalih duk wayannan buƙatu da muradu wayannan ba ku hanga ba duk ba ku hange wannan abun ba cewa ci gaban Iran hadari da gare mu ci gaban shi a Najeriya hadari ne ga Ahlus Sunna duk wannan ba ku kalla ba to wannan lerin bincike kenan wannan wannan lerin bincike ne wannan ya za ka yi bincike da ainihin gama garin mutum ba zai yi kowa ma zai yi ina tare da iran ba ta bukatan bincike ka ce kana tare da iran kana tare da isra'ila ba ta bukatan bincike amma ku duba manyan malamai na duniya mai suka faɗa manyan malamin da za ka shiga na'ura kana jin abin da suke faɗa da kai mamaki saboda haka shin kuna gani wannan ba wauta bane wannan kuma wanda ya kashe ku ya yanka ku ya kone ku ya kafirtar da ku to shine kuna ce mu muna tare da shi kuna ce muna tare da shi a nan Najeriya akwai malaman da suka mutu yan shiya suna da hannu ciki amma duk da haka kuna tare da su anya waɗannan mutane suna da zuciya mai tsafta suna da lamiri suna da kishi zuciyansu yana da ma'ana yana da kishi kuwa to lallai da zuciyanku ba shi da kishi wanda shi da ghaba'u nafsi shine wauta haƙiƙanin wauta kenan wa kuke da shi a Iran su wannan malaman da wanda suke da wa kuke da shi a Iran wani wakilci kuke da shi su wannan malaman da suke Kano da wanda suke Kaduna da wanda suke wuri kaza da kun ce kuna tare da su da wanda suka hau mambarin wa'azi da mambarin juma'a kun ce kuna tare da su dan Allah wa kuke da su a Iran yanzu na wakiltar ahlus sunna wani malami ne mai sunan shi ku ambace shi ba ku da kowa kuma shin Iran a tarihinta tun 1979 zuwa yanzu ta taba baku taimako ko agaji na ɗaukaka sunna ko da allura ne ta baku akwai wanda abu da Iran ta kawo a Najeriya ko ba ahlus sunna ko da allura ne akwai to kun ce kuna tare da su na menene me kuke so ku cimma idan suna kuke so ku samu to lokacin da yaron mala yaron mala bakar gumi da yaje Iran can an zarge shi an yi sha a kansa su wayannan da suke magana ai ya je Iran ai bai kyauta ba ya je Iran to kuma yanzu zukatan ku sun je Iran da harsunan ku da goyon bayan ku kenan nan gaba ba ku da dama ku fifita kanku a kan shi ba ku da wani wata minna ba ku da wani gori da za ku yi masa idan shi ya yi barna to ko kuma kun yi abin da ya fi nashi to shi saudiya gashi ta hana shi to kuma idan barnan ku yayi yawa kuma za a hana ku kuma Allah sa a hana ku marasa kishi a ya kamata waɗannan malamai daga magare da suka bi su ya kamata ku karanta wa mabiyanku littafai na ibn taymiya inda yake maganganu game da shi'a idan kuma kun karanta su a baya to ba mamaki kun manta ko kuma san zuciya ko batan basira ko kuma akwai abin da kuka yi wa Allah ya toshe zukatanku da basiranku amma ya kamata ku karanta musu me yasa waɗannan fitintunu suna ainihin idan suka zo su makantar da ku yanzu ku duba sun je suna ɗaukan hotuna da 'yan bid'an da suke akwai yaro inan na yaron da yake zagin malam Jafar har yana tsine masa albarka Jafaru yake cewa zagi wani abul fasadi ko mai abu menene wannan yaron duk zagin da amma yana tare su a tsaye a hajji suna tsaye da wannan da wannan da wannan kishin yan uwan kuma ba ku da shi idan malamin irin malam Jafar ba ku da kishinsa to gaskiya shi yasa wannan babban dalilin kan cewa sahabbai ma baku da kishin su baku da kishin Qur'ani baku da kishin sunna kawai dai kuna karanta shi ne kawai wannan shine hamaka ta dan arewa bashi da wafa'i bashi da alƙawari tarkace ne duk inda abinci yake nan imanin sa yake da tunanin sa yake amma in ba haka ba me kawo wannan zagin dai malam Ja'far ba kadan ba amma babu wanda ya radda shiru amma kwanaki da aka tabi shugaban kungiya an ce ya ci kuɗi wani yaro daga china ya tuhume shi bello dan bello baka ga yadda suka kama da wuta ba to a shekke ne shi malam jafar ba ala sunna bane ba sunna suka kafa izalan farko ba a sunna izala sahihi yayi a lokacin da aka kafa ta izala mai tsafta idan ta su malam jafar ne ba idan ta yanzu wannan tarkacen ba ba irin ta yanzu da ta zama kuɗin makamai ta zama sata ta zama kaza ta zama kaza ƙananan yara gashi suna zagin ku kun kasa kare kanku wannan makanta da kuka yi labbin waɗannan mutane na ainihin cewa kuna tare da farisawa maguzawan iran akwai abubuwa da za su gino a kan wannan na ɓarna dewa na farko daga ciki gama garin mutane za su ɗauka iran tana kan addini tana kan daidai shi yasa malaman sunna sun goyi bayan su alhali kuma ku yanzu kuna so ku tashi daga malaman sunna ku zama malaman gama gari malami ba a so duk abin da mutane suke so shine abin da zaka faɗa zaka faɗi abin da yake kan hanya ne ba abin da mutane suke so ba wannan ka'ida ne in dai kullum abin da mutane suke so shi kake faɗa to ka zama malamin siyasa malamin banza baka da wannan kuma wannan kawai yake nuna cewa waɗannan malamai mafiyansu ba su ƙoshi da karatun ba da tunanin ba ba su da ma tarihin yadda musulunci ma yake imamu zahabi ya rubuta littafi sifili hamsin akan tarihin musulunci duwalin islam tarihul islam kuma ya rubuta sifili goma sha shida akan tarihin manyan mutanen da suka zo cikin tarihi in ka karanta wannan ba za ka yi wannan shirman ba amma idan baka da tarihi sai bulogul maran ko yake gaban ka to ba mamaki sai ka gina tarihin ka kai da kai ɗanɗano kawai amma ba hakikanin tarihi akan ilimi da yadda abin yake ba tarihi zai ware maka wannan makiyanka ne wannan masoyanka ne kuma bai kamata a ce zamani zai canza kana goyon bayan makiyanka ba isra'ila da iran duk makiyanmu ne babu wani bambanci duk wanda ya dace wani yayi daidai wannan yaƙi ma kaman sakamako ne Allah yayi wa ahlus sunna zalunci jarirai akwai lokacin da wata mata ta haihu da awa uku an yi bom an kashe ɗanta gashi na haka ya zama jini ya zama ya zama na kunu a hannunta saboda kuka ta kasa magana ta zo ta daina magana gaba jariran da aka kashe a Falafin dubu goma sha biyar to ina jariran da Iran suka kashe a yankin Sistan Baluchistan kun san adadin su jariran da aka kashe a Iraki kun san adadin su waɗanda suka kashe ahwaz kun san adadin su ila wanda suka kashe a Syria da wanda suka kashe a Lebanon da wanda suka kashe a Yemen idan Isra'ila Palestine kawai to waɗannan ƙasashe gaba ɗaya Iran ta kashe jariran su ita wannan kawai Isra'ila Palestine ne kawai ko kuma da Lebanon wani lokaci da Syria wani lokaci amma Iran ka duba wannan ƙasashe gaba ɗaya kusan shida yanki biyu ƙasashe hudu duk ta kashe amma wanda duk basu basu ga gani basu gani ba wannan abun goyon baya da kuka yi yana nuna cewa Iran jarumai ne akwai wani yaro ya fito wanda ya nuna tabbas Iran ne take jagorantar kasashen musulmi kuma mutumin da yake zagin Allah da Alkur'ani da sunna da annabi da sahabbai da ahlul baiti wannan ya dace a ce masa musulmi da amma sanadiyan goyon bayan ku gashi yanzu ana faɗa da yawa haka kuma yana nuna cewa ahlus sunna suna kan ƙarya da tsoro da rashin jaranta saboda gashi ba su iya yin komai ba sai Iran ne suka yi wani abu yana kuna ba da wannan hoto kenan haka kuma yana nuna cewa lallai addinin shi'a addinin bi ne ya kamata su koma su bar sunna su bi wancan tun da ainihin wancan ne za su kare su da bama bamai haka kuma ku sani taimakawa iran da irin wannan kalmomi da goyon baya yana faɗaɗa tasirin iran a ko'ina ta zama tana da karɓuwa ta zama tana da karɓuwa yana daga cikin abin da kuka taimaka da shi ba ku sani ba kuna nuna cewa ahlus sunna ba mutane ne tsayayyu akan abin da suka yi imani da shi ba ba su da tsayawa yau suna tare da wani gobe suna tare da wani duk wanda yake ahlus sunna sun zama kaman godiya kenan godiya ita ce mece ce na macen doki ko duk wanda ya hauta shine mijinta ita ba san wai wani muayyanin namiji ba a duk wanda yake ya kusance ta shine kawai to ahlus sunna maka ma kaman karuwa kawai duk wanda ya zo mata shine miji kawai haka kuma ku sani ahlus sunna tsayayyu akan aqidar su kuna musu tamyiz kuna narkar da su kuna raunana tunanin su kuna raunana imanin su kuna kuma sa su su je takaici da kansu jama'a muna fahimtar wannan haka kuma kuna taimako kuna jefa wa kwakwalwar mu mabiya akan cewa kada fa mu kyamaci kada ku ahlus sunna ku kyamace Iran fa Iran ba mun kyama masoya ne duk bannan da suke yi so masoya ne ku bi su kaman haka ne misali ku duba yakin da Iran take da Saudiya kasa ta tauhidi da ilimi da imani da kiyayyen da take da ita da kuma neman ganin bayan Saudiya da Rusa ta da mamayar masallacin Madina da masallacin Makka wannan baya muku zafi kuma mafi yawan ku da kuka yi maganar nan a can Saudiya kuka yi karatu amma yanzu gashi da ainihin lokacin wafa'i ya zo sai kuka yi mata butulci kun yi inkari ta karantar da ku ta shayar da ku ta ciyar da ku wani shekara hudu wani shekara takwas wani shekara goma sha wani shekara goma sha shida yanzu wannan matsayi da kuke alfahari daktawa ne profesawa ne idan kuka same shi me yasa ba ku zauna a sauran iyayenku kun samu ba me yasa kun je can kun karanta wannan kun dawo daktawa ne daktawa ne profesawa ne profesawa ne kazawa ne shugaban kazawa ne ina kuka samu wannan maha in ta bayo dara maciya amana ina kuka samu wannan to idan har a can kuka samu kuma ko kun sani cewa saudiya karkashin kasa ba abin da bata yi ba akan Iran ta rushe kuma ko da wannan abu ya faru Saudiya ta fita ta umarce ku cewa malaman ku na can sun umarce ku sun ce ku kasance tare da Iran ne me yasa ba ku girmama malaman ku ba ku ji ra'ayin su ba ko kuma kuna gani ko ma kun balaga kawai kuna iya faɗin komai da kanku ko da ainihin mutanen da suka yi muku isani ko da abin zai musu zafi ba ruwanku wannan da yake nuna wa baku da wafa'i wannan kuma ɗabi'un karnuka ne ɗabi'an kare ne rashin wafa'i ɗabi'an kare ne ɗabi'a ce ta alade ɗabi'un aladu ne wannan mutanen banza ne ɗabi'un su ba irin wannan irin wannan ɗabi'an ba saudiya ba abinda ba ta yi muku ba kun yi karatu kyauta wani ma da iyalinsa ba kuɗin da bin ba zai ba irin waɗannan mu'assasat na ainihin karantar da ku ba amma an koya muku ku je ku kware makasar saudiya baya ƙasar da take a Sheikh Al-Albani wanda a duniya bamu da malami kamar sa yana cewa babu mutanen da suka san Saudi kamar tauhidi kamar mutanen Saudiya yace sha'bu Saudi shine mafi sanin tauhidi a duniya gaba daya kuma wannan mutanen da su ne mafi sanin tauhidi su suka karantar da ku amma kuma kun zo kuma kuna goyon bayan makiyan su saboda butunci irin nan kamar da gashi an zagi malamin kuma ku ce komai ba matsorata kamar da ya gabata Iran ta mamaye kasashe guda hudu zuwa biyar akwai ahwas wanda take manda da ainihin iraki tsakanin iraki da ainihin iran akwai iraki akwai suriya akwai libnan akwai yaman kuma ta shafe sunna kaɓa wannan ƙasashen ta zuba 'yan shi'a yanzu wanda suke mulki a labanin shi'a ne in ba ainihin suriya ne allah ya ba mu mayar mana kayan mu ba yaman shi'a ne iraki shi'a ahwa shi'a haka kuma sai a ɗana a cikin masallatai na ahadu sunna da suke iran lokacin da suke da masallatai sai a sa bom a ciki kun zo sallah sai ya tashi da ku sai ya zama ba sa sallah sai dai su yi sallah a waje shi ma waje zai zo a tona sai a sa muku bom sai a ce pau bom ya tashi ya kashe mutum ɗari da hamsin ɗari da tamanin da biyar da haka ne suka hana su sallan jami'i mai wannan ɗabi'a za ku goyi bayansa yanzu misali kamar 'yan ɗariƙa ne da ainihin 'yan shi'a najeriya sun yi faɗawa za mu goyi bayansa 'yan ɗariƙa to amma sai ka ce ayin dariƙa suna da akwai bayan yan shi'a akwai kusanci tsakaninmu babu kusanci da kuma kashe malamai da suka cikin sahabbai da iyayenmu matan matan annabi an ce su wayannan ba mutanen kirki ba annabi ya sadu da su an azabtar da al'auransa kamar yadda ibn taymiya ya faɗi da kuma jefa miliyoyin mutane shakka cikin addini mutumin da ya kashe sayyidina umar an yi masa babban gonke a ƙasar Iran ana daraja shi ana tabarruki da shi saboda mai wai ya kashe Sayyidina Umar wannan yana sauki yana sa wai ya kashe Sayyidina Umar muna ji ko wai ya kashe Sayyidina Umar saboda haka ana kiransa Baba Shuja'uddin wai baba jarumin addini wanda ya kashe Sayyidina Umar jarumin addini saboda haka da Iran da Isra'ila wajhali li'umla wahida fiskoki guda biyu wanda suke nuna kuɗi ɗaya yanzu misali dubu ɗaya idan nan fari nan kuma yadda yake ya zama kuɗi kuɗi ba ya zama kuɗi sai wannan gefe da wannan gefe abinda aka sa ciki abinda aka tabbatar ya tabbata to amma duk da kuɗi ɗaya ne in kai nan kuɗi ne nan kuɗi ne ko to su ma haka suke kowannen su ya yi kisa a baya kuma yana kan kisa yanzu ba su bari ba kuma kowannensu yana tara karfi ne don ya kashe ahalus sunna kuma ka duba tarihin isra'ila yakin 1970 da saba'in da uku da sauran yaƙe-yaƙe da suka biyo ba tun daga dubu biyu zuwa yanzu an yi yaƙi kusan takwas duk wannan ahalus sunna suke kashewa ba su kashe ba su kashe kowa ba sai ahlus sunna kowannen su yana tara makami ne saboda kashe ahlus sunna Iran suna kashe ahlus sunna kasashen nan guda shida Isra'ila kuma tana kashe Falastinawa ahlus sunna Isra'il yau sama da shekara daga ainihin 1948 zuwa yanzu nawa ne to tun lokacin bata aje kashe ahlus sunna ko na rana ɗaya ba ita ma Iran tun daga 79 zuwa yanzu suna suna kisa ko rana ɗaya ba su bari ba an kashe miliyoyi saboda haka wannan tsaya da suke kafa hujja da ita kan kulibatin rom abin mamaki wannan fahimta ba mahallinta ba ne kiyasin ba bai haɗu ba kiyasin ba bai haɗu ba wai wannan ya imani da ah mutanen da littattafansu da tafsiransu da maraji'ai nasu ayatullahi ayatullahi nasu abinda suke faɗa su ne suna cewa makiyinmu na farko da na ƙarshe shine mabiyan yazidu wannan magana duk sun faɗa ka duba manyan ainihin malaman su sawa'an na Iran ko na Iraki ko na Lebanon duk sun faɗi wannan al-murtada wal murtafi sharafuddin sun faɗi wannan ayatullahi na'imi da ayatullahi al-khu'i sun faɗi wannan ayatullahi wannan ga sunan nan da ya mutu Ahmad menene ya faɗi wannan آية الله الشيرازي ده مرتضى الشيرازي آية الله محسن الحكيم باكر الحكيم صدر الحكيم دو سن فدي wannan Khomeini da malamin sa kashani ko malamin sa kashani sun faɗi wannan a cikin littafin al-hukumar islamiyya Khamenei ya faɗa bai ma kai wata shida ba ya faɗi wannan magana dan banda ayatullah tabrizi wanda ya rubuta tafsiri ya faɗi wannan duk sun ce bakin su na farko da na kace shi ne ahlus sunna ba wai wani daban ba shi yasa duk lokacin da Amerika za ta yaƙi ahlus sunna karkashin ƙasa su ne mataimakanta na asali amma duk wanda ba su ɗauki darasi ka duba sokanci da ɓatan basira wato su wancan rom da kuke cewa sun kashe musulmi a lokacin suna faɗa da farisawa ne ba su kashe musulmi ba me yasa za ku kiyasta su da wannan makiya guda biyu da suke kashe musulmi dukansu iran sun kashe musulmi isra'il ta kashe musulmi rom sun kashe wa su kashe kowa ba a lokacin tsakaninsu ne suna faɗa addini yayi magana kansu za mu zo mu yi muhazara kan wannan ayoyin alif lam mim shi yasa yanzu ba zan yi bayani akan su ba amma za mu zo mu yi bayani akan me ma'anan alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin iya nan ko zuwa ƙari kaɗan za mu karatu akan wannan kusan haƙiƙanin ma'anansa kusan cewa an ɗauki fahimta ne an makalawa aya wai so wai sun waye wai so da sun sabon da ya kamata kamar da Iran suka kashe yanzu Rumawa sun kashewa ba su kashe kowa ba to addinin Iran ta yanzu sun fake ne da addini amma asalin su shine masarautar farisanci ita suke so su kafa ba addini bane yakin da suke yanzu suna yi ne dan biyan bukatun su ba saboda ko ba ba saboda ko in za ku goyi bayan kasa ku goyi bayan menene Pakistan Pakistan duk da ce ita ma ƴan shi'an da suka kafa ta kuma su suka jagorance ta zuwa shekaru amma yanzu hannun ahlus sunna take kuma ahlus sunna sun fi yawa kusan kashi 21 zuwa da biyu shine ƴan shi'a 70 da wani abu ahlus sunna ne ƴan shi'a sun yi mulki irin su Benazir Bhutto irin su Asif Zaradari irin su Zulfiqar Ali Ali Bhutto irin su Muhammad Ali Janah wayannan ƴan shi'a amma sauran da suka rai irin su Nawaz Sharif irin su Shahbaz Sharif na yanzu irin su Imran Khan irin su abdul wannan khaliq khan wannan shugaban su abdul haq khan irin su barwiz musharraf wannan ahlus sunna musharraf dan tabligh ma asali to kaga yanzu tana hannun ahlus sunna kuma saudiya ba za su bari ta shiga hannun yan bid'a ba nan gaba saudiya duk da cewa wancan kasa tana da makami amma kuma hannun saudiya haka take suna da biyayya ga saudiya kuma waɗanda saudiya ta karantar da su ba su zama butulai kamar waɗannan ba saudiya ta karantar da su kuma sun tsaya tare da saudiya yanzu in ka ga bayanan da suke wallahi za ka ɗauka kamar su ne da ƙasan saudiya ba in saudiya ba su ci amana ba amma wannan butulan mutane da Allah su shekaru ɗan kaɗan sai ku manta wanda shi yasa ba tabbaci akan irin wannan mutanen da saudiya ta san tana karantar da makiya ne da ba ta karantar da su a tsaya ake fama da ahalari ku mutu banza kan wallahi ku duba yadda Iran suke ta'amuli da Qur'ani yadda suke ta'amuli da sunna da sahabbai da alul baiti da larabawa da musulmai yadda suke ta'amuli da su suna kallon mu da ba su ba ba ƴan shi'a ba suna mana kallon kiyashi ba mu da bambanci da kiyashi duk inda muka mutu yayi daidai yanzu da gwamnatin Najeriya za ta yi da za su ba zazzake makamai su shafe kowa an bayyana daga cikin kokarin gwamnatocin Najeriya ba sa barin 'yan shi'a wato suna ainihin fukafukansu suna tsaratar su yayyanke idan akwai aiki mai kyau da 'yan rufa'i ya yi shi ne wannan 'yan rufa'i ya yi kokari sosai wajen ainihin kau da mataimaka isra'ila da suke Najeriya saboda haka kuna jagorantar al'umma da irin wannan tunani irin na yara tunani mara zurfi tunani da babu nasi a ciki haka kawai da mujarradin shahara kawai mutum ya ce wai shi kaza ne wai jama'a ga hanyar da za mu bi kuma bakiyan mu ne za mu bi mu addinin nan muna yi ne saboda Allah ba ba wai muna yi ne don wani wani wato biyan bukatun muradin wani ba saboda Allah muke wannan addini shi yasa duk abin da zai taba mana addini ba za mu ba za mu yarda da shi ba menene maslaha ta ahlus sunna da maslaha ta sunnan kanta a cikin nasarar Iran idan Iran ta yi nasarar ahlus sunna me biyan bukatun yanzu misali da suka yarjejeniya a tsagaita wuta sun yi shawara da wa kuma ku duba abin da zai nuna muku wannan yaƙi ba wai ana so a kau da shi'a ba ne a'a wani abun tsoro ne na amerika da isra'ila suna so su kau da shi shine wannan makamai da ƙare dangi idan an babbaje su an maida su baya shekara hamsin sai a bar su su sake tsira saboda me saboda su yi laraba bulala da su amerika ta ce to ku laraba ku ba mu kuɗi kaza idan ba ku ba mu ba to za mu bar iran ta mamaye ku sai su ba da kuɗi kamar da shugaban koriya koriya shimaliya yake wannan kim jong mai ne wannan kamar da yake idan ba shi da kuɗi ya ta zage zage sai su ba shi kuɗi sai ya shiru to zuban trump kwanaki da suka zo ba an ba shi kuɗi ba yawwa to suna son su yi masu bulala da wannan in dai ba ku ba mu ba to wayannan za mu ba su makamai su faɗa muku shi da abin da ake cewa siyasa waraka siyasiya wata takarda ta siyasa wani dalili na siyasa wanda idan ba ku bi mu ba ga maganin ku waɗanda kuke ganin cewa ƴan uwanku ne gashi za su yi maganin ku shi yasa ku duba bayan da aka kai musu hari Trump ya ce ya faɗi abu biyu ya ce abin tsoro mun kau da shi Isra'ila da Amerika abin da barazanan da yake gare su mun kau da shi kuma a zo zuwa ga zaman lafiya mu ba ma so mu kashe Khamenei duk da cewa mun san inda yake ba ma so mu kashe shi kenan suna son shi'a ta ci gaba shi yasa suna da hannu kamar da yan shi'a sun taimaka musu wajen kifar da kifar da Afghanistan da Iraki to yanzu kuma su ma suna nan suna sane da wannan su ma suna saka musu duk da cewa makaman da kuke shine muke da matsala da shi ba ko ba amma Iraki lokacin da suka kafar da mulkin Saddam Hussein sun kashe ko ba su kashe ba Afghanistan ina Umar Maula Muhammad Umar ina yake sun kore sun gama da su ina Usama sun gama da su sun da wancan sunni ne shi yasa da Isra'ila da Iran da America duk suna kiyayya da sunni kuma babban manufansu shi ne kamar yadda Isra'ila tana so ta mamaye kasashen Laraba duka ta mai da su Isra'ila to Iran ma tana so ta mamaye su gaba da ta mai da su Faris to mu farisa ne anan mu isra'ila ne anan to kace kuma kana goyon baya kana goyon bayan wa yanzu misali ko a Najeriya nan akwai fati guda biyu manya akwai PDP akwai APC idan kai kana dan PDP ne misali sai gashi kuma ga wani dan takarar APC zai zai ci zabe sai ka je ka zuba ma wancan ka je ka zabi wancan a cikin gidanka PDP mai kai ha kai ne ka ci amanan su ko to dan APC idan ya zabi PDP ba to amma addini kuma ba damuwa yanzu misali a ce ina shugaban party ko na ward ko na sama da wannan ranar zaɓe sai ce mutane jama'a jama'a na yan party kaza ni fa ina tare da party kaza nayi me kenan to wannan fa a duniyance ya yi zafi ko bai zafi ba to amma addini kuma ku duba shiru mutane suka shiru saboda mutane ba su da ido a tarihi saboda mutane ba su da ido a addini sosai idan babban malam ya yi magana shi kenan ai ba malam wani dattawa ne wannan datta da ka samu kai amfani da ita wajen wannan bayani a karɓe ka mutane su ga ɗaukar kanka su ga tasirinka su ga maganarka karɓaɓɓiya ce a saudiya ka samu ba iran ba a saudiya kuka samu wannan macuta marasa amana saudiya kuka samu mayaudara munafikai da ya kamata a ce ku je ku aje musu kayan su ku dawo je ba ku wani kwaya duk abin da ka sani ya kare kun sa akwai wannan kwayan yanzu haka akwai kwaya ɗaya za a baka duk ilimin da ke da ba ka ga sha kawai kaf ka manta sai ku je ku sha kwaya ku manta da shi ku zo ku shiga layi ku shiga kasuwan akuya ku yi ta ciniki amma wannan cin amana yayyawa jama'a muna fahimta ko khulasan magana shine waɗannan maganganu da kun ji wasu daga cikin malamai suka faɗa ba gaskiya bane hamadiyya ne ta'asa ne wannan magana ba za mu bar inda annabi yake mu goyi bayan farisawa ba maganar cewa akwai cikin su ayi ba kowa kafiri ba gwamnati ita mai ce ce sun wannan talaka wanda kun ce so ba kafirai bane bai kamata a ce a kafirta su ko kuma a ce ba a tare da su saboda kaza me yasa ba za su yi fada da shugabannin su kar su kai hari zuwa ga ainihin kasashen musulmi ahlus sunna ba me yasa ba su fada ba su talakawan su ko kun fahimci bayani wani ya fito ya ce wai mabiyan su ba kowa kafiri bane eh mu yarda da wannan saboda haka bai kamata ce ba a tare da bai kamata ce kafirai da kaza bai kamata ba to su wannan mabiyan bai yasa ba su yi zanga zanga sun hana shugabannin su su kashe yan uwa musulmi ahlus sunna ba me yasa ba su yi wannan a siyasance ma me yasa ba su yi wannan saboda haka wannan magana cin amana ce yaudara ne ba gaskiya bane ba ilimi bane shi yasa duk maganganun zaga ba hujja ba dalili ku kasance kuna tare da ainihin gaskiya da Iran da ainihin Isra'ila gudai ne kuma wannan yaki kamar da wani malami ya yi addu'a akwai wani malami da ya addu'a kuma mu ma dan jaddada irin wannan abinda muke tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wannan yaki Iran kansu sun ce yakin da zai ci idan ba a tsagaita shi ba zai ci gaba da zai ci gaba shekara biyu in ji Iran kenan mu kuma abinda muke so shine ko shekara biyu ko ba shekara biyu muna roƙon Allah kasashen nan guda biyu su yi kace kace da kansu Isra'ila ta kare ba a jin sunanta Iran ta kare zama ba a jin sunanta akwai wani yaro mai surutu a kaduna ko da kuda ne ta ta ko da kuda ne ta yi wani abu sai yayi magana kai inda zai ji labari yana cewa duk wanda baya tare da Iran wai munafiki ne to amsa ne guda biyu zan bashi amsa ta farko lokacin da kake cewa wannan yaƙi da Iran suke yi suna yi dan kansu ne makiyan ahlus sunna ne suna cewa ba su da maki sai ahlus sunna lokacin da kake tare da kasashen larabawa da musulmi da ahlus sunna kana tuna da wannan lokaci idan kana tuna wannan lokaci a lokacin me matsayinka tun da yanzu ka canza kana cewa wanda ba tare da Iran munafiki to kai lokacin da da shakaran jiya da kake can ba ka tare da su kana kiyayya da su a lokacin me sunanka sunanka munafiki saboda haka magana cewa wanda ba goyon bayan Iran munafiki to kai ne farko kai ne munafikin farko tunda da kana raddi ga Iran kana zagin su kana nuna su ba mutanen kirki ba kuma haka yake yanzu kwatsam sai ka canza wannan ya nuna ba kwakwalwanka da bincikanka yake tafiya da kai ba duk abin da gogowa ta kawo shi sai ka hau kansa kawai kuma ba wani sanin tarihi kake da shi ba duk wanda ya saurari surutun wannan mutumin bai san tarihi ba kawai dai neman shahara da kuma neman ɗaukaka da neman kaza neman kaza kawai shi kenan amma a ce yau ina nan ɗari bisa ɗari ina hanya a sirat al-mustaqim yau kuma in shiga hanya a sirat al-muslim ina hanyar qur'ani da sunna kuma hanyar kafirci hanyar shi'a ce ina goyon bayan su kuma duk wanda baya tare da ni akan wannan munafiki shin munafinci kai ne kake da shi a musulunci idan kai ka ce munafiki munafiki ko kuma addini ne yake munafintar da mutum ko hujja ce muna fahimta da kyau abu na biyu wannan yaro ya kamata ka koma kai nazari cikin abubuwa da kake faɗa akwai abubuwa da kake faɗa na jahilci dewa waɗanda suka girme ka suna ganin su koma su yi maka raddi su gyara maka ba za ka ɗauka ba kuma za ka yi musu rashin kunya wasu kuma ba su da ilimin da za su gane shubohin da yake kawo amma baya tattauna ilimi baya tattauna ilimi kawai yana tallan kansa ne yana tallan kansa ne kawai da ilimi ne kake kake bi kuma kana nazari a kansa kana kuma neman ka ɗaura mutane kan gaskiya da ka tsaya kan matsayin ka na farko ba wannan matsayi na yaudara wannan matsayi na jahilci na yaranta da ainihin afkaru subiyaniya ba Allah maɗaukaki ya samu dace. Kulasan bayani shi ne kamar yadda muka ji mu a nan a fahimtar mu a tafiyan mu a nan waɗannan mutane guda biyu ba sa san Allah ba sa san annabi ba sa san sahabbai ba sa san gaskiya ba sa san qur'ani ba sa san musulmi ba sa san ahlus sunna an yarda da wannan sai idan suna yaƙi ne ya shafe mu a cikin ka'idar laraba suna cewa aduwu aduwi habibi wanda yake da kiyayya da me wannan kai wannan lalatacin shi wannan waye wannan waye wannan a da kun ganshi haka wani addini yake bi kun gani ba? ina so ku ji أقطع فيما أقول لا يوجد لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطلا نعم يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار kun ga wannan shine ayatullahi kamalul haidari kun ji abin da ya faɗa ko ya ce babu dan shi'a isna ashiri idan ta zazzake idan ta iran face yana hukunci kan cewa dukkan musulmi kafirai ne kaf amma a baɗin ya zahiri kuma suna nuna ko musulmi ne amma ka duba wannan mashirmanta har ma wani a Kano ya hau ce ai musulmi ne wani shugaban hizba a Kano ya fito ya ce ai musulmi ne muna goyon bayan su muna tare da su shi yasa maganan maganan shaharar malami idan ai malami shahararre shine shedan yafi shedan yana zakewa wajen zamar da shi yayi ta maganganu za su halaka yanzu wannan dan shi'a ko ba dan shi'a ba ayatullahi ne wannan da kaga shi ayatullahi ne kuma an an ji magana daga gida babu dan shi'a da baya kafirtar da musulmi to su suna ganin ku kafirai ko kuma kuna tare da su kuna tare da su wanda ya dauke ka kafiri kana tare da shi to me yasa ba kana tare da shi wayannan da suke ku kasance tare to me yasa ne ko kuma shirya ne kowa yau da kullum kawai wanda baya son ci gaban ka arzikin ka me za ka yi da shi to wanda yake so ka shiga wuta wanda ya ce kai dan wuta ne kuma kana tare da shi wa kake so ka kai ga yaddansa kun fahimci wannan to shi wannan kamalul wannan ma'atullah kamalul haidari ya dawo sunna yanzu haka amma sun saki daurin talala baya fita ko ina amma yanzu aka ahlus sunna ne wannan magana ta da ne to da ka ahlus sunna kuma isainul mu'ayyad ku duba akwai al-sheikh Husayn al-Mu'ayyad Husayn al-Mu'ayyad shi ma babban a lokacin da yake Shi'a tun da cewa har yanzu bai kai shekara 63 amma a yanzu haka duniyar Shi'a lokacin da yake Shi'a ba mai ilimin sa amma ya fita ya bar su gashi ya dawo ahlus sunna Husayn al-Mu'ayyad ina fatan jama'a kun fahimta sai da kwanda suke kira na da Allah mene ni da ban yi son yi magana kan wannan ba ta amma maganganun sun yawa har ma wasu daga cikin mu ma shi ba ta shige su wai su ma suna tare da Iran sir da wanda wayan mutanen Allah ya tsine ma wannan tunanin dukkan da yake nan gaba idan abu ya faru irin wannan mu bari mu yi nazari a duba fitar da natija kar ku yi gaggawa kuna karatu amma kuma kuna ba shi dan fili a kwakwalwanku yana ta samu ku guban da yake so ya fesa muku a ciki to bai amfani zama a karatu waɗannan malaman ba kun ga da suke ta'amuli da zalimai ba ba kun ga wannan yaran da ake hoto da su masu zagin malamai da ahlus sunna ba to menene ba za su yi ba nan gaba ba abin da ba za su yi ba komai za su iya yi za ka ku ya sada addinin ku ka same shi Hussein al-Mu'ayyad babu yawwa wannan a duniyar shi ya ba mai iliminsa amma yanzu ya dawo ahlus sunna yanzu yana karantarwa yana karantar da tauhidi gadan gadan yanzu ya ce bannan da yayi sai yayi linkin sa jara da ba ma san shi amma yanzu muna san shi namu ne dan uwan mu ne malamin mu ne mutumin shirki ne wannan an bai ko da amma da yau zai koma shi ya ba ma san shi kun fahimta fili saboda haka alwala wal bara nuna kana kan hanya muna tare baka kan hanya ka tafi tafiyan ka to gashi nan in kun ji darasan sa ku dauka kuma yana bada darasi sosai yana bada karatu sosai wannan hoto na dana amma yanzu shi kansa ya tsine ma wannan rawanin shi kansa bai yarda da wannan rawanin yana sa rawani irin na irin na ahlus sunna haka jama'a kun fahimta akwai wanda yake da tambaya akwai wanda yake da shuba akwai wanda yake da shuba dubu biyu da kai dawa dubu biyu to to to yawa to nan ga takaita ga takaita da Allah shike ne shike shike ne lokacin da Rafsanjani ya zo Saudiya da ya zo daidai sayyidina Abubakar sayyidina Umar sai da ya tofi tuf yana tafiya sarki yana tafiya gaban sa yana bai sai da ya tofi kan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar tuf tuf haka wannan maganar da Malam Hassan ya faɗa wannan kullum ai suna yin wannan zanga zanga garin Madina kusa da kabarin Annabi suna yi kuma suna tofi akan sayyidina Abubakar sayyidina Umar su ne kace kana tare da su me kuke so ku cimma kuna tare da su idan suka gina suka zama sufafawa ko me ake cewa duniya sun zama daula azma kuna gani ba ko za ta kashe ba ku ne makiyanta number one to tarayya menene yanzu misali Iran idan suka ɗaukaka za su zo ɗaukar Qur'ani da Sunna su shimfiɗa muku ku yi karatu ku ɗaukaka musulunci ai shari'a musulunci a tsaye da Sunna mutanen da sallah ma suna yin haka mutanen da sallar su ba daban komai za su da shine kuke neman tsammani wato kamar mutumin da ya je neman abinci a gidan zaki kamar dai faru a baya wato zaki ne yana cikin gidan shi sai ka je waje shi wai kana wai kana ka zo ka zo kana roƙon sa ya baka abinci ai kai ne kanka ma abinci zaka zama abinci zakin nan misali dan bashi da lafiya ka ce za ka yi masa magani ka tada shi kuma yana jin yunwa ba abincin da za ka bashi ina abincin yake yanzu waye abinci kai ne abinci to wannan misali ya fi haka mamoni ma ta amma mutanen mu ba su da basira wani lokaci suna ta awon basira ma wallahi ba basira duk abin da za ka yi ba dan Allah ba kuma za ka da girman kai ka nuna shi kai ma ka zama gwamnati kai ma sai ka yi ka juya mutane to wallahi ba inda zai tafi saboda haka jama'a dan girman Allah a cikin zukatanku da bakunanku da motsinku ku tafi akan Qur'ani da Sunna cikin zukatanku zahiri da baɗini ku goyi bayan Allah da annabinsa kada ku goyi bayan Isra'ila kada goyi bayan Iran duk ɗaya ne kuma ku addu'a da zan yi idan akwai wanda yake goyon goyon bayan Iran a cikin mu an fahimta ko duk bayanin da aka yi bai gamsu ba to ya Allah ka tada shi tare da su ya Allah ka tada shi tare da su kuma ya Allah ka tada shi tare da ɗan shi'a ya ga mummunan labari a lahira wanda kuma yake goyon bayan su ya tuba to ya Allah ka sa albarka cikin rayuwarsa ka tsaye da shi akan sunna ka tsaye da shi akan qur'ani ka tsaye da shi akan goyon bayan sahabbai yanzu wannan abin da muke karantawa ba falalan sahabbai ba mu mun isa mu samu wani abu haddathana fulan an abi hurairah ya ce anas ya ce abu sa'id ya ce kaza ya ce jabir ya ce ibnu abbas ibnu mas'ud wayannan sune tsinan nufa iran haka suke gani waɗannan mutane su ne tsinannu wajen mai wajen wa wajen iran ta amma kai yanzu kana tare da gashi ana haddasa na da kai abu huraira da kai ibnu umar duk na yi da kai kuma kana cin amfani kana kuma jara addininka amma kuma zuciyanka yana tare da makiyarsu kenan kai kanka kana kiyayya da wa ha shikenan to wanda ke kiyayya da sabai zai taba yin albarka shi'a a Najeriya ba ta faru kafin ahlus sunna ba ai kiran shi'a ta riga ahlus sunna amma ka duba da kiran shi'a da kiran sunna wace ce ta yi albarka mu sunna miliyan nawa ne yanzu da mu zero ne mun zama wuce shi'a yawa mun zama wuce yan kadiriya yawa tijaniya yawa yanzu a musulunci babu firka da take da yawan mabiya da yawa kamar mu kullum kuma muna samun ci gaba yanzu islamiyyat da muke da su kawai islamiyyat kawai da wanda mutane suke gina su a cikin gari da birni bayan gari da ko'ina sai ka san adadin su ba san adadin su ba rannan shugaban izalan jos ya ce suna da wannan makarantun sun fi dubu goma kuma suna karantar da mutum ko miliyan shida ne ko miliyan goma ne na manta da ko kuma san ko kun ji ba ya faɗi wannan wannan fa wasu mutane yan kalilan ne fa cikin mu kun san ba su da yawa ta ina ga sauran mutane da wanda suke bin tafarkin salafiya da wanda suke bin wannan abu da ake cewa izala kun ga kun san adadin karfin mu da muke da shi akwai lokacin da sun yi da sabi sun ce masallatan juma'a da suke izala take da su dubu goma kuma kowane masallaci dan sun bada naira ɗari biyar kaza ne in sun bada dubu ɗaya kaza ne kuma na ƙasun da muke samu daga ɓangaren izala ba kaɗan ba da izala ta tsaya kan ƙur'ani da sunna ba su narke ba ba su lalace ba ba zama yan karnuka yan siyasa ba da sun ci gaba da da'awa mai zafi zafi kamar da yanzu za mu mamaye kowa da yan shiya suna cikin haɗari yanzu amma yanzu da suka yi sanyi sai Allah ya karbi ragaman da'awa daga hannunsu ya ba 'yan salafiya yanzu ku duba da ta faɗin ƙasa gaba ɗaya wanda take tashin karantarwa da 'yan salafiya don makarantar da ka ganta haɗaɗɗiyar makaranta kuma da zafi zafi yake dini ba izala ba sai izala da kansu ke faɗa kuma dama addi haka ne idan baka iya riƙe girma ba to za karɓa ba wani in baka iya cin arziki ba ka ce za ka ci kai kaɗai ba za ka ba wani ba to Allah zai karɓi kuɗi ya ba kaninka da baka so to addini kuma ana so ka cika ciyar to kun ga da suka mai da mu baya yanzu ma wasu ma suna shirye-shiryen za su yi takara akwai rep akwai senata akwai gwamna akwai kaza yanzu abin da suke so su yi kenan shi yasa mabiyan izala saura kaɗan su zama marayu saura kaɗan waɗannan da suke rike da ku yanzu haka ɗan langa-langa na duk za su zo su tafi su ƙare su bar ku ku kaɗai ko dai ku zama 'yan siyasa 'yan fati ko kuma ku zama addini ko kuma ku bar izala ku yi addini yanzu ma ba abin da ya rage yanzu za ka ga wani in ba ya ce maka shi izala ba za ka taɓa ganewa ba kwanaki mun je wani wani na ɗauka sufi na kyan izala ne kuma ba alama kwata-kwata ba alama abin da yake nuna cewa ahlus sunna babu amma shi dan izala ne ai zan je masallacin mu na juma'a can yi sallah sallacin mu na kungiya can zai yi sallah can zai yi sallah ai shi malu sunna ne wallahi ba alama Allah shi yayi to nan zamu tsaya insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada kurakuran da muke kuma Allah shi yafe mana gaba daya waɗanda suke kira akan cewa ai kaza kaza ne Allah shi kenan a samu sauki ko yawwa idan akwai bayani zajin ba bayani sai mu ci gaba da karatu insha Allah gobe za mu daura daga inda muka tsaya Allah madaukaki ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi